وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الهناجر كاظمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين اليوم تجزي كل نفس ما كسب لا ظلم يوم إن الله سريع الحساب ubangiji ya mana bayani cewa ranar tashi alkiyama rana ne wanda za a saka ma kowa da abin da ya aikata to kafin sai Allah ce a yi gargaɗi wa an zurfu yau mallali fatin a yi ma mutanen duniya gargaɗi ranan da za a zo a haɗuri guda izal qulubun ladal hanajir kazimin ranar da zukuta za ta cika da fushi ta cika da bakin ciki kuma ba za ta yi ta zo ta iske cewa ga mummunan aikin da ta aikata ga shi gabanta yau mata jidu kullu nafsi ma'amala min khairin muhtara wa ma'amala min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'id wa yuhadhirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad lanar da kowace rayuwa za ta ga aikin da ta aikata ga aikin aje gabanta yawaddu alladhina kafaru wa asaw rusula law tasawwa bihim al-ardu la yaktumuna la hadisa a ranar nan ne saboda mummunan aikin masu miyagun ayyuka da kafirai da sauran mutane suna ce kai co ya ma za a yi ƙasa ta tsage mu shige nema mu ɓoye ya za a yi ma a ce mu ɓace a cikin ƙasa Allah ce duk bai yiwa rayuwa ta ɓaci rai hankali ya tashi an rasa da za a yi kuma ba inda za ka shiga ka ɓoye kuma ba inda za ka je ka fake la manja ne wa la manja babu mafaka babu matsira sai abun da ka zo da shi na kyakkyawan aiki rana ce guda ɗaya wanda muka yi bayani kuma babu irin ranar nan shi yasa ubangiji kullum yake cewa a yi gargaɗi na wannan rana a tsoratar da mutane wannan rana a gaya mutane ranar tana nan tafe kuma ranar tana nan tafe na'am
ما للظالمين من هميم ولا شفيع يطاع للظالمين من هميم ولا شفيع يطاع رانا من الظالمي وإن سكا ظالم كانسو دا كافرتي وإن سكا ظالم كانسو دا ممونا أيوكا ما للظالمين من هميم لأنهم باسو دا مسويا أباسو دا مسويا ولا شفيع يطاع babu wani mai ceton da zai tausaya musu ya cece su a'a shi ceto akwai shi ga muminai da sauran musulmai masu sabon Allah manzal salama yana ceto annabawa suna ceto sahabbai suna ceto addini musulunci karan kansa yana ceto alqur'ani ma yana ceto amma duka wannan ceto ana yin sa ne akan musulmai wanda suka aikata laifin da ya cancanci a kai su wuta shine kaba'ira ya cancanci a kai su wuta to za su gamu da ceto ɗaya daga cikin annabawa ko ɗaya daga cikin sahabbai ko wani kyakkyawan aiki amma su kafirai Allah ce ba su da mai son su ranar nan ma lahum min hamimin ba su da masoyi ko da kana dangantaka da kashiri a nan duniya alakar ka ta duniya ce idan an je lahira ba ku tare ba ka da alaka tare da shi wala shifin yuɗa kuma ba su da wani wanda zai zo ya musu tsaye cewa aini na san shi a duniya muna girma da arziki da shi muna hulɗa na arziki da shi don haka ni ina so in cece shi ko ina so a ba dama a cece shi babu shi ga kafiri amma ceto yana kasancewa kan musulmi ne annabi yana cewa a shafati haqqun wa man kazzaba hala yanaluha ceto na gaskiya ne amma duk wanda ya karyata ceto na ba zai samu ceton ba akwai mutane masu karyata ceto wai cewa ba wanda zai ceci wani ai ba malamai bane iya ilimin su kenan ba su san abin bane ceto wajibi ne annabi ne faɗi haka ai yana daga cikin ceto annabi ya ce man sha an ya muta fil madina falyamut wa ardahu shafi'a yawmal qiyamati manzala ce ke so ya mutu a madina cikin madina ranar alkiyama ni ne zan tsaya in cece shi to ai kaga akwai maganar ceto tun ya ce zai ceci duk wanda ya mutu a cikin madina sannan yau annabi ya faɗi ya ce ceto na gaskiya ne kuma duk wanda ya karanta ceto na ba zai same shi ba har tashi alkiyama saboda haka ceton annabi gaskiya ne na annabawa ma gaskiya ne masu cewa wai duk aikin da ka aikata shine sakamakon abun da ake baka ranar alkiyama wannan haka ne amma kuma shi Allah yana aikata abun da ya ga dama ai shi ya bada dama ce za a yi ceto din kuma tuna ya ce za a yi din za a yi saboda haka kowa ya kokari ya samu wani aiki mai kyau da ya rike wanda yake ganin sanadiyar wannan aikin ana iya ceto shi domin samun kofofi na ceto daga ayyuka ana samun kofofi na ceto daga alhairi akwai wasu bayin Allah da aka yi wasu bayin Allah ne su uku suna tafiya suna abuta da juna in dare ya musu sai su samu wuri su kwana don inda dare ya musu sai su samu wuri su kwana a kwana a tashi suna tafiya sai suka zo dare ya musu sai suka samu wani kogon dutse suka ce bari mu shiga cikin dutsen nan mu kwanta sun shiga cikin dutsen sai dutse ya rufe sai kofar dutsen ya rufe gaba daya ga su suna so su fito cikin dutsen ga kofa ya rufe to yanzu ya za a yi to ya ko za a yi su ukun sai kowa ce to kowane mu ya yi tunanin aikin da ya taɓa yi na alkhairi ya roƙi Allah sanadiyar wannan aiki Allah ya buɗe mana dutsen nan kowa ya tuna aikin da ya na alkhairi sai guda ya ce to ubangiji ka sani kai ne shaida akwai ranar da wata mata kyakkyawa ta kira ni cikin ɗaki ta bani kuɗi kuma ta rufe ƙofa ta ce tana bukatar in lalata da ita ga kuɗi ta bani ubangiji kai ne shaida na ji tsoronka ba tare da kowa sai kai na ji tsoronka na ce to yanzu wannan abin in na aikata shi fa Allah na gani na ko kowa bai gani ba Allah ya gani don haka ban iya aikatawa to ubangiji in dai don kai ne na bar wannan sakon ban yi ba ka cece mu ka bude kowa sai dutse ya bude kaɗan ka kusurwa ana hange amma ba iya hita sai aka ce to wani ma yayi sai guda ce ubangiji ni ne wani bawan Allah ya zo gidana na ɗauke shi kiyo ya zo ya yi min kiyo bayan ya yi min kiyo sai na bashi sanuwar da ake ba duk wanda ya yi kiyo wata shida ne ko shekara ne ana kira nan ganaye ya ce sai na bashi sanuwan da na bashi sanuwan sai ya fita kamar zai je ya dawo sai ya tafi bai dawo ba sanuwan nan tana wuri na ina kiyon sanuwan nan sanuwan nan tana haihuwa sanuwan nan ta yi ‘ya'ya mutumin nan bai dawo ba sai bayan shekara ashirin sai ya dawo ya zo ya ce ka gane ni na ce ni ban gane ka ba ya ce ni ne wannan da na taba zuwa na yi maka kiyo kabba ni sanuwa na ce ina zuwa na tafi ban dawo ba ya ce gaskiya na tuna ka ya ce ina maganar sanuwan sai ce kaga gargen nan duk nata ne ita ta aihe su duk jikokinta ne saboda ka duk gargen naka ne ga kwashi abin ka ya ce Allah saboda kai ne wannan in ko saboda kai ne kofa ta bude sai kofa ta ƙara budewa shi ma na uku sai ya yi irin nashi tawassuli da kyakkyawan aikin da ya yi sai kowa ta buɗe gaba daya sai suka fito to kaga kenan ashe ana roƙon Allah da kyakkyawan aiki ya zama shi ake kira tawassuli wai tsani da zaka hau ka cimma biyan bukatanka sun hau wannan tsani ko wani su akan aikin da ya yi kuma bukatar ta biya to kuma har yau ana samun irin haka a alkiyama ka yi wani aiki aikin zai cece ka ya zama tushi ya cece ka wani bawan Allah yana tafiya kawai ya bushi iska sai ga takarda ka hanya sai ɗauka sai rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai yadda takardar sai ta tafiya shi kawai shi kenan shi ya yadda takarda ya tafiyarsa da aka zuwa alkiyama aka auna ladan shi da zunubi sai zunubi ya fi yawa sai aka ce to a kai shi wuta za a kai shi wuta takardar nan da ya rubuta ya yadda sai takardar ta taso far sai ta hau bisa ma'auni dama tana dauke da la ilaha illallah muhammadur rasulullah tana hawa bisa ma'auni sai ta rinjayi zunubi sai Allah ce mun gafarta mishi a kai shi aljanna amma kaga shi ya rubuta ne ya yadda ya tafiya sai amma ga takardar ta zo ta cece shi saboda haka ana samun kyakkyawan aikin da zai ceto zai cece ka alkiyama sannan kuma ana samun bayin Allah da ke ceto manzala sallama ya ce idan an zo wajen hisabi an taru baki daya addinin musulunci da kansa shi zai zo ya gaya wa Allah ya ce ubangiji ina so ka bani daman ceci sai na Umar addinin musulunci na shi zai zo ya ceci sai na Umar kuma shi ya samu wannan mukami ne saboda musulunci ya bayyana ne sanadiyar sai na Umar sanadiyar umaru ne addinin musulunci ya bayyana lokacin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a makka yana da shekara arba'in aka bashi annabta sai aka ce masa wa anzir ashiratikal aqrabin kai gargadi ka kira makusantanka danginka na jini cewa Allah ne ya aiko ka sannan in kai gargadi kuma wa ma arsalnaka illa ka fatan linnazi bashiran wa nadhiran sannan mun aiko ka a duk duniya ka kira kowa da kowa ma ya zo ya musulunta manzo Allah ya ci gaba da wa'azi ya ci gaba da wa'azi sai a samu mutum guda ya musulunta gobe wannan ya musulunta farko dai wanda ya fara musulunci a duniya gaba daya ita ce sayyida khadija matar shi manzo Allah sallama ita ta fara imani da shi sai sayyidina ali yana matashi don gidan annabi ya tashi hannu annabi ya tashi kannan manzo Allah ne hannun shi ya tashi shi ma sai yayi imani to sai aka dinga samun wannan ya zo ya musulunta wannan ya zo ya musulunta to tunda musuluncin bako ne kafiran makka ba su so in za su yi sallah lokacin a ɓoye ba amma wajabtar da sallan ba fa amma suna sallah duk da haka sai su shiga gidan arkam bin arkam wani mutum ne ake kira arkam bin arkam in suka shigo cikin gidan sai su rufe kofa sai su rinka sallan su a ɓoye don kada kafiran makka su gani su yaƙe su kullum ciki suke shiga suna ɓoyewa suna sallah wannan ya zo musulunta wannan ya zo musulunta sai na usmanu da ya zo musulunta rana guda ya kawo mutum goma shi ya kawo su zubair bin awamin su abdurrahman bin aufin su baratu bin jarrahi su goma ya kawo su suka musulunta rana guda sai musulunci ya fara ƙarfi sai suka zamo su talatin da tara tatina kenan amma in za su yi sallah sai su je gidan arkam bin arkam su rufe kofa sai su yi ta sallah lokacin ana tsoron mutum biyu ne a makka ana tsoron sai na umar ana tsoron abu jahali domin masu ƙarfi ne sai na umar yana da ƙarfi abu jahali yana da ƙarfi ana na ana sallah a ɓoye da allah lokaci da abun zai bayyana sai abu jahali sai ya kira sai na umar lokacin umar bai musulunta ba sai umaru ya zo ya same shi a gida sai ya ce umaru ina so in sa ka aiki amma in ka yi aiki nan ga abun da zan baka zan baka raƙuma baƙaƙe guda dubu zan baka fararen raƙuma guda dubu zan baka jajayen raƙuma guda dubu zan baka dirhami dubu sai na umar ya ce wani irin aiki ne ya ce ina so ka kashe muhammadu sallallahu alaihi wasallam umar ya ce ai wannan mai sauki ne an gama amma sharaɗi guda ban yadda da maganarka ba sai mun je ƙarƙashin ƙaba wurin allolinmu da muke bauta ma mu je ka rantse gaban babban Allah kubulu shi babban gunkin mu je ka rantse gaban shi in ka rantse gaban shi na da da maganan ka Abu Jahl ce mu je sai suka zo Kaaba lokacin nan gumaka suke bisa dakin Kaaba nan gunki 360 ke bisa sanan kewaye da dakin gaba ɗaya gumaka ne sai suka zo da shi da sai na Umar da Abu Jahl da zuwa sai sai na Umar ya ce maganan da ka faɗa ne a gidanka mai mai tashi nan gaban gumakan ga namu sai abu jahil ya ce na rantse da kubulu kubulun nan fa gunki ne fa babba ba dan karami ba kuma asalin gunkin ba mutanen maka suka yi ba akwai wani mutum da aka yi a lokacin jahiliya an daɗe bayan wucewa annabi isa kaɗan aka yi sa to shine je ƙasar kan'ana lokacin mutanen makka ba su ba su bautan gumaka suna bisa addini annabi ibrahim da ya je kasar kan'ana ya ga ana bautan gumaka sai ce shi ma ya kamata a bashi ya kawo ƙasarsu to shi ne ya ɗauko aka bashi hubulu wannan babban goki sai ya kawo makka da ya zo sai kira mutane ce ga abin bauta ma shi da farkon wanda ya fara kawo gunki a makka to wannan gunki shine hubulu shine babba akwai lata akwai uzza kuma duk gumaka ne to da aka zo gaban shi babban sai abu sai na umar ya ce ka rantse da wannan gunki cewa in na kashe muhammadu zaka bani abun da ka faɗi sai ya ce na rantse da hubulu in ka kashe shi zan baka raƙuma jajaye dubu zan baka farare dubu zan baka bakake dubu kuma zan baka dirhame dubu sai na umar ya ce to shikenan ni ko duk inda ya shige yau sai na neme shi na kashe shi lokacin da ake wannan magana manzala sallama yana gidan arqam bin arqam tare da sayyidina hanza ya musulunta da kwana uku sayyidina hanzan nan kanin mahaifin manzon Allah ne wansa ne wansa ne ya musulunta da kwana uku kowa na jin tsoron hanza kuma hamza ya musulunta shi ko hanza abin da ya musuluntar da shi shi mafarauci ne farauta yake yi ya je daji sai manzo Allah ya zo karkashin kaba yana sallah sai Abu Jahali ya je ɗauko mahaifar raƙuma ya zo ya azama annabi a wuyansa da jini da komai da kasamta kuma da annabi ya magana sai abu jahil ya zazzage shi sai na hanza ya dawo da farauta sai aka ce kai wallahi abu jahil ya yi ma ɗanku wani abu ɗan ɗan uwan nan naka da ka gani da ranka ya ɓaci ita ni ne aka ce kaji kaji abun da ya masa sai ran shi ya ɓaci daga nan sai wuce gida abu jahil da zuwa sai ma abu jahil kira abu jahil sai abu jahil ya hito yana fitowa yana rike da kwari da baka wanda yake halbi da ya dauki kwari na ya buga babu jali a hanci sai da hanci ya gwamce da jini ya ce na ji hanci kaje ga abin da kai ma ɗana ga abin da kai ma ɗan uwana sai abu jali ta kai ma kana so ka yi imani ne ka karkata ka bishi sai ya ce to in haka ne na yi imani a shaɗu Allah ila na shaɗu na Muhammadu Rasulullah wala sai musulunta sai ya zo jama'a za Allah ko da yazo jama'a Allah ya musulunta duk makka na tsoron hanza ai sai na Ali bai jarunta hanza ba duk sabon annabi ba jarumi kamar sai na hanza ai rasuwansa ne yasa Abubakar ya zama halifa da yana raye shine halifa to ya musulunta da kwana uku suna can cikin gidan Arqam bin Arqam tare da sauran sahabbai su 39 sun nan suke wuni nan suke sallah a ɓoye kada kowa ya gansu duk abu da suke nan suke yi sai ga sai na umar jarumi ne shi ma ana tsoron shi a makka sai ga shi an bashi dukiya an ce zai kashe annabi sai na umar ya rato takobi shi yana yawo ina zai ga annabi sai ya ji labari an ce ai yana gidan arkam bin arkam man sai na umar sai taso ma gidan ko da sai na umar zo bakin kofan gida ya tsaya dogo ne isasshe ne ga idanunsa jajir in ka gan shi kai ka ga namiji ga karfi ya kwankwasa kofa yana rataye da takobi kuma ya ce da takobin ya zage takobin ya rika masalulan ya rika takobin hannu sai sabai suka leka ta kofa inda kusurwa yake sai aka ga sai na Umar ne sai aka sheko da gudu sai aka ce subhanallah ai yau ba magana Umaru ya zo ga Umaru na ya zo ga Umaru na ya zo hankali ya tashi sai na hanza sai ni ke tsaye sai na hanza sai a bude masa kofa shigo man Umaru wane ne Umaru a bude mai kofa shigo manzo Allah na can sai manzo Allah me ke tsaye yace iftalhu baba fa in jabil khairin qabbalna wa in jabil sharrin qatalnahu ku bude masa kofa in ya zo da alkhairi mu karbe shi in ya zo da shari mu kashe shi waye umaru ka bude kofa ya shiga a lokacin nan sama ga mala'ika dubu saba'in ke gadin gidan fa mala'iku ke gadin gidan fa sai ga sai na umar ana bude kofa sauran sahabbai kan kowa koma gehe ya laɗe ya game zai faru tun an san umaru ne umaru na shigowa cikin gida sai manzo Allah ya ce kada wanda ya tarbe shi kada wanda ya tarbe shi kowa ya kyale shi ya tunkaro annabi sai manzo Allah mike tsaye yana zuwa sai ya bashi hannu sai ya rika hannunsa ya ce alam lana lokaci bai ba umaru har sai Allah ya sauka maka bala'i daga sama ya ce da manzo Allah ya faɗa masa wannan magana sai ya ji kamar zuciyar shi za ta tsage sai ya ji kamar an yanka ana yankan naman jikinsa sai da ya faɗi ya suma sai da ya faɗi sai miƙe tsaye yana miƙewa sai ya ce ya rasulullahi ba ni kalmar shahada ni ma musulunta abu jahali na can na jiran shi ya kashe annabi ya zo a bashi abin da aka yi mai alkawali sai ga sai na umar ya musulunta sai na umar na kalmar shahada sahabban da ke cikin gidan sai suka yi kabara da ƙarfi sai sauran sahabban da suka gudu sai suka dawo ya aka yi aka ce a umaru ya musulunta umaru kahin minti guda sai ga mala'ika jibrilu ya rasulullahi allah na gaishe ka allah ce in gaya maka ya yi fara da musulunci umaru mala'iku duk suna nan suna murna da musulunci umaru wa musulunta da umaru allah amma kuma yana fara da musulunci umaru to shikenan sai na umar ya musulunta kamar sha biyu rana yana nan cikin gidan tare da annabi sai lokacin sallah ya yi sai aka ce to maza maza a rufe kofa a yi sallah a rufe kofa a yi sallah sai ce a'a ya rasulullah Allah ta alal haƙi in mitna ba muna kan gaskiya bane ko da mun mutu annabi ya ce kwarai ita to me zai samu ya akwai mu fito waje mana aka ce mazaje dama kowa ke shakka umar ya ce a fita waje sai aka yi sahu biyu shine farkon sahun da aka fara yi a duniya aka yi sahu biyu sahun farko sai na umar yana tsaye wurin aka yi sahu na biyu na baya sai na hanza yana wurin an zare takobi sai umaru ya ce ba za a yi sallah nan ba sai an je masallacin kaba a jera a je masallacin kaba sai na umar na gaba sai na hanza na baya annabi na tsakiya ana tafiya ana la ilaha illallah aka zo karkashin kaba abinda ba taba yi ba a makka da ya zo karkashin kaba sai aka yi sahu biyu sai annabi ya kabara sai su ma suka yi kabara sai kafiran maka kowa ya ɗauki takobi kowa ya ɗauki takobi muhammadu yau shi ya yi ƙarfi har zai zo ya mana irin wannan duk wanda ya sheko da guru sai ga umaru shi kawai anya umaru umaru minhum umaru kar saba'a ila muhammadin umaru ya karkata shi ma ya bi muhammadu ai muhammadu ya ce maka magana ya kare yanzu kan kowa ya kyale shi maka ta zama tashi umaru ya bi shi kuma sallan takobin sai na umar yana riƙe a hannu an zage shi takobin sai na hanzu yana rike hannu in za a yi rukuni da takobi ake sami Allah limami da takobi assalamu alaikum da takobi ana gama sallah shi dama kwangila aka bashi ne kashe annabi yana gama sallah sai gida Abu Jahali Abu Jahali yana zaton cewa bukatar ta biya sai Abu Jahali ce ya aka yi sai ce ana imani ai na bi shi kuma in kai magana an buge ka sai abu jahal ya rufe kofa da karfi ya shiga cikin gida ya ce wallahi da sauki to daga ranar nan shine na arba'in da ya musulunta ran da ya cika arba'in to sai musulunci ya bude kofa ta bude wannan ya shigo wannan ya shigo wannan sai na umar ya ce ba a sake sallah boye kullum aje a sallah karkashin kaba duk wanda ke da magana yayi magana to an san kowa ya umaru to sai musulunci ya dinga bunƙasa musulunci ya dinga bunƙasa musulunci ya dinga fadi har ya fara fita ƙauyuka da ana shakka kafiran makka amma yanzu tuna umaru ya shigo to ba tsoron kowa da idan mazala na zaune sai kafiri yanzu yana ta kallon annabi yana hararan shan wannan wannan wai shike zagin allolin wannan daga ran da umaru ya musulunta idan annabi na zaune umaru yanzu ya zauna in ka biyo kusa da su in ka harare annabi sai cire kanka kai yake cirewa da takobi yace mu ba mu rashin kunya ka raina mutane annabi kake harara shi bai yadda ba a wasa da shi ba a wasa da annabi gabansa mazalla cewa alhaqu ma al-umaru aina ma dara gaskiya na tare da umaru duk inda ya bi maza yana cewa umaru idza salaka fajja salaka shaytanu fajja gaira fajjihi idan umaru ya bi wannan kwarkwada to shaytan yakan saki hanya ne bai taba yadda da su hadu da sai na umar don umaru ya ce duk da muka hadu da shaytan sai na cire kashi kowa ma ya huta to tun sannan shaytan da ya ga sai na umar shi ma gudu yake ai akwai waƙi'a da ta faru da yawa akwai kasan halin mata duk inda suke sunan su mata kuma duk inda suke sai sun nuna halin su manzala yana da mata guda tara sai suka zo suka kewaye shi ka sai muna kaza mana ka ba mu kaza ya za a yi sai ya ce ku yi haƙuri suka ce ba mu yadda ba sai ga sai na abubakar da abubakar ya zo ya ji ana magana sai ya shigo shi ma ku yi haƙuri mana ya za a yi suna wallahi na ai mu ba mu yadda sai ga sai na usmanu Usmanu ma ko da ya zo ya ji ana yi shi ma sai zo ya zauna yana ta bada hakuri suka ce ba su yadda ba sai ga sai na Umar da Umaru ya zo kofan gida ce salamu alaikum da suka ji muryar Umaru kowa sai ta tashi da gudu sai cikin ɗaki kowa na gudu yana rufe kofa bai bai ma shigo gidan ba amma daga jin muryar shi kowa gudu ya shige ɗaki manzo Allah ya murmushi ya ce Umaru duk inda bi shedan bai biyo ne dama shedan ne zai zuga su yana tare da su amma da shedan ya ji murya umaru shedan ya buda da gudu su ma kowa buda da gudu shi ma bai tsaya ba wa zai tsaya sai na umar kenan ranar da manzo Allah ya hijira zai bar makka ya koma madina ya bar makka ne da safe zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu tare da sai na ya bar makka da daddare tare da sai na abubakar cikin dare suka fita makka suka lallaba suka wuce madina da ya je madina sai ce kowa ma ya dawo madina kowa ya jira ya dawo madina kada wanda ya zauna makka sai na umar yana makka kowa zai hita makka da daddare zai hita zuwa madina duk wanda zai je makka da daddare zai hita sai na umar da zai bar makka sai ya zo bayan sallar la'asar kalkashin kaba manya-manyan kafuran nan sun taru su asu bin wa'il naratu bin haris wani bin mugira zamatu bin hishamin ga sunan manya-manya umayyatu bin halafin ga sunan da manyan kafirai sai sai na umar ya zo ya yi ɗawafi ya yi ɗawafi sai ce jama'a umaru na magana sai kafura maka suka ce me kuma umaru zai faɗi yau yau umaru zai bar makka zuwa madina duk wanda ke so matarsa ta zamo gwauruwa mu gamu bayan gari duk wanda ke so ‘ya'yansa su zama marayu mu gamu bayan gari duk wanda ke so a yi kukan mutuwa gidan shi mu gamu bayan gari duk wanda ke so a ci azra'ilu ya bakunci gidansu mu gamu bayan gari umar ya dinga gangami ya dinga gangami sai da ya gama sai ce to ni zan wuce madina kuma zani sai ya hau doki sai ya fito shi kadai da ya fito wajen madina sai ya sauka kan doki ya zauna kan dutse wai yana jiran a zo kada a ce ya gudu ko wani zai biyo shi ba ba wanda ya biyo shi amma kaga manzala da daddare ya fita ta da sanna bakar cikin dare suka fita su laɓe nan su laɓe nan su laɓe nan shine har zai shiga kogo hira ya je laɓe cikin kogo hira kafin ya fita duka duka malamai sun ce sun kwana goma sha uku kafin su shiga cikin madina shigansa madina sai allah ya ce kowa da kowa ya bar makka kowa kada wanda ya kuskure ya zauna cikin makka in ka zauna makka har ka mutu kana makka bayan annabi na madina ka sai da kuɗinka akwai wani tsoho ya tsufa sai ce a tara yaran shi sai aka tara su ya ce to kun ji fa abin da Allah ya ce kowa da kowa ya bar maka to yanzu ya zani ni din nan ban iya hawa doki ni din nan ban iya zama ku ko komi na yi muku suka ce baba mun ku za mu ɗauke ka mu kai ka madina sai aka ja ka yi gado tun da ban iya hawa doki ban iya hawa raƙumi sai suka yi gado sai suka ɗauki uban suka aza bisa gado suka ɗauka suna tafiya da shi sun zo iyakan makka kafin su shiga madina sai ya rasu sai kafara makka suka ce a ai magana ya kare ya nan bai je madina ba ya mutu Allah ya ce a wa man yakhrij min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudriku al-maut faqad waqa ajru ala Allah duk wanda ya fito daga gidansa zai hijira zuwa wurin Allah da Annabi in mutuwa ta same ta same shi to zai samu cikakken ladansa kamar ya hijira saboda ka kowa anan da annabi ya hita makka sai Allah ya ce kowa ba makka har da kaba ma sai da aka yi hushi da ita la salat har da kaba mazala na zuwa madina aka ce masa in kai sallah kaka sake kallon kaba kai ta kallon masallacin kudus sai ya koma in zai sallah kudus sai ke kallo bai kallon kaba Allah ya riga ya hushi da duk wanda ke cikin makka Allah bai da bukata da shi da duk zai sallah masallacin kudus yake kallo ashe ita ko kaba abin ya dame ta sai tana tana ta kuka Allah ka yahe min mana Allah ai ba ni bane ban son shi Allah ai ba ni bane na fi na fita shi cikin Makka Allah ka yahe min ma sai Allah Allah ce za mu karbi tubanki amma dai tana nan tana roƙon Allah ya yahe mata ita ɗakin kaban da kanta fa kullum roƙo Allah take Allah ya yahe mata ranan da Allah ya karbi tubanta maza su salama yana cikin sallah yana kallon kudus din sai aka sauka masa da kannare ta kalmo jaka fi sama'i فلنولنك قبلة ترضيها فول وجهك شطر مدن الحرام واسما كنتم فولوجكم شطره يا رسول الله mun ga daga idanunka sama saboda kaban nan da suke roƙon gafara annabi yana jinta idan ta ce Allah ka yahe min Allah ka yahe min sai annabi na kallo sama to daga nan sai Allah ce to mun yahe ma kaba ka huskance ta shi yasa yanzu za a yi sallah kalli dakin kaba amma lokacin da ya bar maka hatta kaban ma Allah hushi da shi saboda ka ce kowa da kowa ya koma maka na'am وانظر يوم اللازفة إذا القلوب لها مجرى كاظمين ما للظالمين من هميم ولا شفيع لهذا نم الظالمين شيري كافرين وين سكا ظالم شكاوسو باسو دا مسوي سانم باسو دا وان دا زي تشيشو مزالة تشيوا فلينظر أحدكم من يخلنا إذا ذاك يا أبوكي كفاين وان ذاك يا أبو تارشي kuma annabi yana cewa la khaira fi subati man la yara laka ma la tara lahu kullu yana ga muku babu alkhairi da abuta ga mutumin da shi bai gana ma irin abin da kake ganin masa a'a ina iya ci da kai kana iya ci da ni ina iya kama maka kana iya kama min ina iya taimako ka kana iya taimako na ina iya tare maka fada kana iya tare min fada to shine abokin zama amma in babu ko guda to abuta ba ta da alkhairi amma fa asani in ka samu kyakkyawan aboki to aikinsa na iya ceton ka ranar tashi alkiyama na'am
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبنجي يعلم يا سن خائنة الأعين حرارة da ake yi na idanu wannan aya an saukar da shi ne akan masu mafi yawan mutane masu hararan matan aure mace na wuce kaɗan daga ido kaɗan kaɗan kyalle ta so guda ɗin nan to Allah ya ce ko shi na sani kuma ko shi na gani wa ma ta fi sudur da duk abun da ke ɓoye cikin zuciya domin kafirai sun ce ai in mun je alkiyama wasu abubuwa za mu ɓoye ba za mu a gani ba ba za mu tona ba Allah ma ba zai gani ba Allah ce to harara ma in ka kyalli idanu guda na gani kuma na ga wanda ke cikin zuciyanka a wannan wuri ai wasu mutane guda biyu wannan sunan shi Ahmad wannan sunan shi Muhammad kuma Allah da iko da aka haife su da suka tashi sai suka tashi mutane ne masu sabon Allah ga su dai da suna mai girma ga su da suna mai daraja amma sai suka tashi mutane ne masu sabon Allah ina ake caca su ne ina ake shan giya su ne ina ake neman mata su ne duk wani aiki na asha zaka iske su da su ake yi kuma ba su tuba ba har suka mutu da aka binne su aka yi tashi alkiyama an tara kowa da kowa wurin hisabi sai mutane suka zo su biyu masu mugu samun Allah nan Allah na ana hisabi sai Allah ce mala'iku a kai su aljanna su biyun na kai su aljanna a sai guda kalli guda a kai mu aljanna sai mala'iku suka ce mu je aljanna Allah ce a kai ku aljanna sai aka kawo su aljanna da aka sa su aljanna sai suka taba suna hira bai gane mu ba wallahi Allah bai gane mu ba bai san cewa mu bane mu kai wallahi ma sai suka kama maki wai Allah bai gane su bane wannan taro ai taro yayi mai yawa sai ba sun dan bace ne wallahi mu ina abinda muka yi duniya in ya gane shi zai ci kai mu aljanna wallahi bai gane ba sai su yi dariya kyakya sai su bada hannu suna nan suna hira cikin aljanna sai Allah ya ce ma mala'ika ka je ka ce a dawo da su suna nan sai mala'ika zai ce ubangiji ya ce ku dawo suka ce to an gaya mai wallahi an tona asirin mu suka an gaya ma Allah wai an gaya ma Allah ne eh an tona asirin su ne cewa su ne sai aka dawo da su da aka dawo da su sai aka fita batun su aka ci gaba ana ta hisabi aka fita batun su jim kadan sai Allah ya ce naji abin da kuke faɗi kun ce ni ban gane ku ba kai sunanka Muhammadu dan wani jikan wani jikan wani sai da ya dangana da Annabi Adamu Allah ya ce kai ku sunanka Ahmadu dan wani dan wani sai da ya dangana da Annabi Adamu to kun ce ban gane ku ba wallahi Allah ka wallahi mun tuba Allah ai rahamaka yawa gare ta ai afuwa gare ka sai Allah ya kai su aljanna an je za a shigar da su cikin aljanna sun jefa kafa guda sai ga wani mala'ika da gudu an ce a dawo suka ce kai yanzu kan taba ci wallahi an ƙara ɓata magana wani ya ɓata magana sai aka sake dawa da suri hisabi sai Allah ya ce shin da na ce a kai ku aljanna shin aiki me kuka yi kun dai san na san ku wallahi ubangiji ka san to aiki me ka san lahira ana baka dama kai magana in kana iya kare kanka sai ka kare kanka in kana iya kare kanka da hujjoji sai ka kare kanka domin akwai wani zan baku labarin wani da ya kare kanshi sai aka Allah ce aiki me kuka yi suka ce wallahi Allah ba mu yi ba wallahi mu dai afuwanka kawai da rahamanka saboda haka kai mana afuwa sai ya ce abin da ya sa na ce a maido ku nan in gaya muku abin da ya sa na yi muku rahama kai sunanka Muhammadu kai sunanka Ahmadu ni ko Allah ina jin kunya in kone mai suna Muhammadu ko Ahmadu don shi na yahi muku sai Allah ce a kawo gado sai aka kawo wani gado na haske sai Allah ce aza su sai aka aza sai Allah ce a kai su aljannan da ya fi wancan albarka mai suna na Muhammadu to kafin in ci gaba yanzu kai mai suna Muhammadu Allah na jin kunyanka bai kamata ka ji kunya Allah ba kai mai suna Ahmadu bai kamata a same ka wurin sabon Allah ba duk abin da yake da asha bai kamata ka shiga bai sunan ka babba ne sunan manzo Allah duk Annabi sallallahu ya ce duk wanda ya yi yaya uku bai sa Muhammadu ko Ahmadu ba ya jahilce ni bai san ni ba faqad jafani ya jahilce ni Annabi ya ce duk mutumin da ya aiki ɗansa ya sa masa Muhammadu ko ya sa masa Ahmadu to ranar alkiyama da shi da ɗan ba su shiga wuta saboda sunan duk mai suna Muhammadu bai shiga wuta duk mai suna Ahmadu bai shiga wuta in ko kayi ma Allah laifi don shi Allah na ga muku sawun keke ne wallahi ba a gane shi in kai ma Allah laifi Allah na so ya kama ka in ka zo lahira sai ya goge sunan ka na Muhammadu sai ya sa maka wani suna ko Jacob ko Moses Allah sai ya canza maka suna sai ya sa mutum wuta ya cire Muhammadu dama ba Muhammadu yake kunya ba to ya cire Muhammadu din amma duk wanda ke da irin wannan suna ko Muhammadu ko Ahmadu to ya kamata ya ji kunyan Allah yana da darja annabi sallallahu ya ce idan ka aifi danka ka sa mai Muhammadu kada ka buge shi mazala ce kada ka zage shi ba a zage shi kuma ba a bugun shi mai suna Muhammadu ko mai suna Ahmadu to ya kamata ko kada a same shi da dabi'a ko guda na asha a same shi ne yana koyi da annabi anan na ce wani bawan Allah ya kare kanshi a lahira wani bawan Allah ne aka zo alkiyama sai aka yi mai hisabi da aka gama sai Allah ce a kai shi wuta sai malaku suka sa mai ankwa suka daure kafafuwansa jawabu je wuta ana tafiya an kai kaman can sai waiwayo malaku suka tunguda suka tungude shi ka san ya da dai mutane ke yi na in sun kama mutum a san tunkuda su let's go to haka malakun nan suke mutanen can to sai zamanto malakun ya waiga da ya tsaya ya waiga sai malaku suka tunkuɗe shi muje sai ya ƙara gaba da ya ƙara gaba kuma sai ya tsaya sai ya waiga da ƙarfi sai malaku suka sake ture shi da ya koma gaba kuma sai ya tsaya sai waiga da ƙarfi sai Allah ya ce mala'iku na ga yana waiwaye kuma ido shi kila yana da magana sai mala'iku suka ce mu koma an ce mu dawo da kai sai aka dawo da shi wurin hisabi sai Allah ya ce na ga kana waiwaye me kake so me maganan ka sai ce ka bani mamaki ne ya ce ma Allah mamaki ka bani Allah ce ni na baka mamaki ya ce kwarai to mamakin ne yace da kace a kai ne wuta kai laifi ne mana yace eh amma naji annabinka wane ya ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce haddasani kenan cewa annabinka ya ce duk yadda mutum ya zace ka haka zai iske ka to ani na zaci kai mai rahama ne kuma sai kai mai azaba sai Allah ya ce na yahi ma ku kai shi aljanna na yi ma rahama Allah waiwaye shi bai amfane shi ba ya amfane shi ya daisa ce Allah kuma haka Allah ya yi masa da kuma haka Allah yake fa shi yasa in mutum bai da lafiya yana cikin yanayin mutuwa to ana so ya kyakkyawan zato ga Allah ya jiki wallahi jiki da dama dai to ga munan dai insha Allah dai muna sa ran aljanna sai kun zo ah to kai sai ka ce wuta zaka kada ka zo wurin rashin lafiya kana zato wai zaka a'a duk laifinka Allah ai gafurun ne wa rahmatu wasa'at kulli shay'i duk laifin ka baki na ruwa Allah da laifi lahira akwai wani wuri da ake tara zunubi ne to akwai daki ne da ake tara lada duk ladan an kawo lahira ina ake tara su sto ne to su zunubin duniya ina ake tara su akwai sto ne da zunubin da ladan wayi su a yadda ne yi su to Allah zai abin zai cuce shi ne a mulki ne kawai da iko irin nashi shine yake ce a kai wa'annan wuta a kai wa'annan aljanna don ba mai tambaye shi fa'alu ne lima yuridu to ka samu kyakkyawan aikin ka yi da kake da confidence a zuciyanka cewa wannan aiki sanadiyan shi mun jihar kyama ni ma Allah zai cece ni kuma din in ka tafi haka din haka zai tafi domin Allah ya ce ana inda zanni abdi bi fa in zanani bi khairin falahu wa in zanani bi sharrin falahu ina nan inda bawa na ya zace ni in ya zace ni da alkhairi zai samu alheri in ya zace ni da mumuna zai samu mumuna to ba Allah ba ko babban mutum shi ma akan same shi haka babban mutum ne za ka yi mai laifi kafin kai ido hudu da shi ne ake ma azaba ko Allah fa kafi a gashi ne ake azaba da za ka ido hudu da Allah ranar kiyama ka tsira ba mai tambayan ka ba mai tambayan ka yanzu in kai ma babban laifi a yi kokari a kai ka wurin babban in kai ido hudu da shi abun zai zo da sauki amma in bai so yana so ya yi ma azaba sai ka ji ya ce ku tare shi kada ku bari ya ganni in ya so sai a ɗauki mutu a ji a yi ta mai azaba amma da za ka ga babban shi ma sai ce ya yayi to haka Allah yake to kowa ya kokari yake cewa yake na'am
والله يقضي بالحق الذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بالشيء إن الله هو سميع بصير والله يقضي بالحق وبنجي أنا هكون شدة أسيا لا ما يقع منا اليوم لا تجزي كل اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم يوما Allah ce ranar da zamu yi ma kowa kyakkyawan sakamako babu zalunci to Allah yana hukunci da gaskiya ne amma fa ku sani ku kafirai da masu bautan dodanni da masu bautan rana da masu bautan wata da masu bautan isa da masu bautan maryam da masu bautan mala'iku da masu bautan ruwa wallazina tad'una min dunihi la yaqduna bi shay'in wa'annan da kuke bauta ma ba abun da suke iya yi lahira ba su ba abin da suka iya hukuntawa kai yanzu idan ka je lahira da kai da wanda kuke bauta ma kowa ta kan shi yake shi wanda kake bauta man nan in an je alkiyama sai ce ni babu ruwana da kai ni ban ce ka bauta ma ka gani ne balle ka bauta min na ga wani mutum shi ruwa yake bauta ma wani abu ke gare shi kaman kararrawa in ya zo wurin rahi sai ya kada min gararan gararan sai ya kama bauta wai ruwa yake bauta ma to na ji in ruwa ya kare ha ina Allah yake kenan o babu shi ai ba a bauta ma duk abun da yake halitta ne duk abun da Allah yake Allah ya shi ka bauta ma halitta me halitta yake bauta ma ba halitta ba ko menene shi ai bauta kala kala kala akwai waɗanda suka zo suna bautan gaban mace wai duk wanda ya zo duniya ta nan ya biyo don haka ita ce Allah wurin ne Allah to da wurin ya zama Allah ai gara ita ta zama Allah ko to sai a taru sai ta zo ta yi zindir sai a zo a yi taimaka abin bauta a yi taimaka masa bauta wai ta nan kowa shigo duniya kaga wani bata ke na irin na shedan akwai waɗanda suka zauna ana kiransu ashabun ras wani katon itace suke bauta ma in suka zo karkashi itacen sai su faɗi su yi ta bauta sai shedan ya shiga ya ta girgiza ice shedan ya ta magana ya ta girgiza ice sai suna murna suna ce Allah su ya karba to duk waɗannan abubuwa kaf da ake bauta ma la yaqaduna bi shay'in ba su hukunta komi ranar tashi alkiyama in an zo abinda kake bautan shi ma yana ta kanshi kai ma kana ta kanka dutsi mai bautan dutsi ranar alkiyama to mai bautan itace tun nan duniya ma ana sashi wuta balle ne lahira mai bautan mala'ika mala'ika bawa wanda ke ta kanshi balle annabawa wayanda idan an zo alkiyama a je wurin wannan ce a je wurin wannan hatta annabi isa za a zo wajen shi ce ban iyawa ba nawo bane ni ma ta kaina nake domin an ce ni ma dan Allah ne kuma Allah bai daɗa wasu sun ce ni Allah ne kuma ni ba Allah bane Allah ne ya yi shi in shi Allah ne lokacin da babu shi ba ai ai zaman babu shi ko kafin shi annabi Isa ba ai annabawa da yawa ba to lokacin shi shi in shi ne Allah to yana ina lokacin kuma in shi dan Allah ne ina ƴaƴan shi ina jikokin shi ina matar shi shi Allah Allah na da mata ne idan ku Allah na da mata mu nan musulunci ya yadda kai mace hudu hudu to shi Allah guda ɗaya ke gara ita ce Maryam kuma to ai ta rasu Allah ko bai mutuwa ita kuwa ta tafi yana yiwa ko a ce Allah bai mutuwa matar shi ta mutu ai bai yiwa saboda kowa bawan Allah ne Allah hayyun ne qayyumun ne da'imun ne Allah shi yana nan rayayye ne dawwamamme ne shi yayi rai shi yayi komi shi yayi kowa kuma bai yiwa ka ce wai dole wata rana Imam Malik yana matashi sai aka yi wani mutum mutumin ba musulmi ba ne amma yana ɓatar da musulmai sai ya zo masallacin juma'a sai in ana cikin hudu ba sai ya ɗaga hannu ya ce ma liman yana so ya magana sai liman ya ce masa bismillah in ya zo sai ya hau mimbari sai ya ce ku da kuke bauta ma Allah ina Allah yake ai babu Allah ina yake in ko yana nan wani bangare yake in yana nan wani shiya yake in yana nan ina yake kallo kullum in ya zo ya faɗi haka nan sai a samu wasu musulmai sai su yi rita su koma kafirai su ce magana mutumin nan gaskiya ne sannan ya zo masallaci ashe imam malik yana zaune lokaci yana yaro da ya hau yayi irin wannan magana sai imam malik ya miƙe sai ya ce shi yana da magana sai ya ce i magana ya ce ka ce wai ina Allah yake ya za a ce yana ko ina yana ko ina a ina sai imam malik ya ce to abinda nake so yanzu nan a yi maza maza a kawo min madara wallahi malam sai aka je aka samu madaran shanu sai aka kawo sai imam malik ya ce masa madaran nan akwai mai ciki fa sai ce kwarai ko sai imam malik ce man na ina ai man na cikin madaran sai ce nuna min mai din sai ce ai ya hade da madaran sai ce to Allah ma haka yake ko ina yana nan ba sai an gan shi ba tunna ba a ga man ba to ba dole bane sai an ga Allah sai ce to in haka ne wani shida ne Allah ya fuskanta ina yake kallo sai ma male ce a ji a kawo mai fitila sai aka kawo fitila sai kuna fitilan sai ce fitilan nan wani shi yake haskawa sai ce a fitila ka ya haska ko ina ce to shi ma Allah ya haska ko ina ko ina na kallo shi ma wannan mutum sai ya sauko kan mimbari sai ce waye wannan sai aka ce sunan shi maliki daga ranar sai ma malik ya zama tauraro daga nan ya zama tauraro duk duniya baki daya wannan mutum kuma sai da ya musulunta shi ma ya tuba ya musulunta to shi siffofin Allah shi ke wahalar da kafirai da jahilai cewa to shi Allah ya ya ina yake ko ya za ya san shi Allah ya za ka san shi ko ya za ka gan shi wai maulana shi Ibrahim da yake yawon duniya musulunta da duniya sai je rasha lokacin wani shugaban kasa na na kiransa garbajob da ya je rasha sai iske rasha ba a sallah duk kasar ba mai sallah sai musu wa'azi ya ce su zo su yi sallah suka ce ai babu allah wai akwai allah ya ba a ji motsin shi ya ba a ganin shi sai shi ya ce to to babu allah eh me ke akwai suka ce lecture lecture kuke kira ko yan boko eh wai akwai lecture sai shebra ya ce shi lecture yana ina sai suka ce ai ba a ganin shi sai ya ce ya to in ji motsin shi suka ce ai ba a ji motsin shi ce to shine Allah eh ba dai ba a ganin shi ba ko kuma ba a ji motsin shi ko to shine Allah sai a ja bauta mishi kenan saboda ka shi Allah ba wai dole bane ana bautar Allah ta siffa ne ba a cewa abu kaza dan Allah ne abu kaza abokin Allah ne kini Allah bai da waziri o fadan Allah babu uban doma babu waziri babu marafa babu garkuwa babu kowa shi kadai da ke mulkin shi shi kadai da ke mulkin shi bai da sarkin kaza sarkin kaza a'a bai raba mulkin ba nashi ne shi kadai sane shi Allah nan ana sanin shi ne ta siffofinsa shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke ruwan sama shi ke ƙasa shi ke komi yanzu nan za ka auri budurwa ba ta da komi cikin cikinta kahin wata uku sai ga yance ta samu ɗa cikin cikinta wasa ɗin kai kasa don kai kasa ya baka samu kanka ba sai da ta zo inda kai ke kahe shi mana kafin ita ta zo gidanku sai kai ta haihuwa abinka dai yiwa a cikin jikin wa yake dan dan cikin jikin wa yake cikin jikin ka ne cikin jikin ka yake to tunda cikin jikin ka yake ya kamata ka hiddo shi ba yiwa gare ka go ashe aikin na Allah ne to duk wanda ke wannan aiki shine Allah kuma shi ake mota eh wanda zaka zo ka dibi dawa ka sa cikin ƙasa ka gina ka ruhe ka dawo gida ka kwanta ya aka yi ya aka yi kai dai sai kaga ya hito ya yi ganye kai ganye ka shuka ba dawa ka shuka ba sai aka ya fito ya yi ganye waye wanda aiki kenan to wanda ya wannan aiki shine Allah to duk irin wayannan ayyuka duk wanda ke su shi ake kira Allah kuma shi ake bauta mu na'am
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منه قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق Allah yi wa muna tambayoyi da yawa zai ɗau lokaci mu a karatu a shi ya karanta wanda ke da tambaya mai kyau ya aiko da tambayan ko ya rubuto ko ya aiko da shi amma ka yi tambaya mai kyau na wani ya taba tambaya wai kai ne ka zo kana wanka ka cire riganka ka rataye bisa zana kana wanka sai mahaukaci ya zo ya ɗauki rigan wai kai ba ka bishi ne to kai bishi kai ma ya sunanka to shi mahaukaci ya sheka kai kuma zindir kake kai ma ka yi to ka bishi to wuri mutane waye mahaukaci
alhamdulillah Allah saka alkhairi kuma na farko da cewa karfin lahu kiran farko wasu na cewa a salatu ne da akwai kiran farko akwai na biyu kuma kowane wasu lokaci ana ana kiran a salatu wai menene gaskiyan bayanin wannan kiran kiran farko a yi a salatu kuskure ne kuma ɓanna ne manzala sallama ya ce إذا سمعتم البلال فكلوا واشربوا ولا يمنعكم الآذان البلال عن الأكل والشراب إمام البيهقي يروي حديث ابن ماجه يروي حديث أبو داود يروي حديث annabi ya ce idan bilal ya kira sallah ku ci ku sha kada kiran bilal ya hana ku ci da sha saboda shi yakan kira ne farkon kira umu makatu makaho ne shi da yakan ce alfijir ya kullum an ce eh sai kira sallah sai a salatu to lokacin ne kowa bai ce annabi ya ce kuma maganar da nake faɗi kullum har yau haka ake yi a makka kuma haka yake a madina abin ban mamaki su masu cewa irin wannan magana kuma sun je makka kuma sun je madina a makka idan aka yi kiran sallah aka yi as-salatu minti biyu ne za a yi sallah a madina idan aka yi asalatu minti goma sha biyar ne za a yi sallah amma dukkan su kira na biyu suke yawa a salatu kai ina ka samu kira na farko babu hadisi duk duniya na kalubalanci duk malamin da ke da hadisi babu inda annabi ya ce a kira sallar farko ya salatu babu shi ba a yin shi zamanin annabi kuma ba a yin shi zamanin dukkan sahabbai yanzu ne abun addini ya koma hannun yara suke wasa da addinin su kamar da ake wasa da kura shine suka shigo da abubuwa da yawa don su samu kuɗi don biyan bukatarsu amma ba musulunci bane wannan alhamdulillah Allah ya saka masa iri tamba na biyu mace ce take ta kaba mata ce ta zuba saurari wa'azi da ake nuhi da as-salatu khairu minan nawmi wai sallah yahi bacci to ya ji ya kira sallah kare uku ya ce sallah ya yi bacci ka taso ka zo masallaci shi ma bai masallaci shi ma ladani bai masallaci to ya yi bacci shi yana ina ai kyau da ai as-salatu ke zaman to sallah kawai za a yi shine ka'idan karantawar manzon Allah kuma haka abin yake tafiya yanzu da addini ya zo ƙarshen duniya sai aka cancanza addini na tafiya shi lafiya lau a matsayin shi na namiji sai aka hude kunne aka sa mai dan kunne aka daura mai dan kwali aka sa mai raba ja a baya
Allah saka alkhairi tamba ta biyu na cewa malama ce ciwon take ta kaba kuma tana so ta zo ta ji wa'azi kuma gashi bata kammala ta gabanta ba wata ya ta hito ta ji wa'azi ko dai sai ta tsaya ta kammala wannan watannin tana iya hitowa da daddare ta zauna cikin mata yan uwanta ta saurari wa'azi amma ba za ta yi kwalliya ba an da yadda ta yi wanka don kada ta yi wari don haka za ta yi wanka amma ba sai ta sha koda ta sa lalle ta yi kwalliya ba koda sallah ne ba ta kwalliya amma tana iya wanka ranar sallan don wankan idi sunna ne tana iya ta yi wanka tana iya zuwa cikin mata amma ba a yadda ta zauna cikin maza ba ko ta yi hira da maza
alhamdulillah Allah saka alkhairi wannan mai tambaya da yake an riga an yi bayani ina ko bai ko bai fahimci bayanin bane yake tambaya cewa malam wai gaskiya ne shekara dubu hamsin za a yi ana hisabi
ito malam din dai shi ma bai je ba tukuna amma ai mun yi bayani jiya ai bayani hisabin gaba ɗayan shi daga sahine zuwa sha biyu rana an gama yau ma na yi nazarin wani littafi na gina cewa cikin awa ɗaya ne maza gama dukkan hisabi don lokacin da ake ma wannan ana yi ma wancan ana yi ma wancan ana yi ma wancan lokaci guda za a yi duka ba wai sai an gama ma wannan ayi ma wannan bane lokaci guda wannan mala'ika mala'iku sun fi kasa yawa wannan mala'ika na bincike wannan wannan ma na bincike wannan cikin awa guda sai ka ji an ci an sallami kowa ko da zaka je muna can aljanna
masaka alkhairi kuma nabi na cewa idan idan ka daure kare a gidanka ya halatta ma'ana dai kamar kiwon kare kenan
eto annabi ya ce duk gidan da akwai kare mala'iku rahama ba su shiga gidan in ji manzo Allah domin wata ranar jibrilu ya zo wajen shi ya kawo masa wahayi sai jibrilu ya tsaya bakin kofa sai manzo Allah ce to jibrilu kai da ke shigowa cikin gida yau ya aikai ka tsaya bakin kofa sai ce akwai wani abu nan kalkashin gado gidan nan sai an kore shi sai da annabi ya zo sai aka ga bakin kare ne aka kori kare sanan jibrilu ke shiga gidan su mala'iku rahama in dai akwai kare a gida ba su shiga domin kare na ganin mala'ika kuma in ya gan su haushi yake ya da yake wun nan ko su ya gani haka yake yana koran su su ko da ya fara koran su tafiya su dama rahama suka kawo maka ka aje mai gadin ka ka ce zaka so rahama a kore su to sun tayyana su ya halatta aje kare amma akwai wurarrakin da ake aje kare na ɗaya shari'a ya yadda kana da shago ka aje karenka a shago ya zan mai gadin shago na biyu kana kiyon dabbobi kana iya kiyon kare saboda ya jera maka kiyon dabbobi na uku kana farauta kana iya aje kare saboda in zaka je farauta amma duk da haka in dai kare na na mala'iku rama ba su shigowa
alhamdulillah Allah ya saka alkhairi duk da yake ana bayanin kowane shekara ban san me yasa suke ta rubuta tambayan ba bayani da suke nema akan wankan janaba kuma na gar kasha bayani a nan filin shekaru da dama kuma ga shi sun sake rubutowa ce suna bayani suna son bayani akan wankan janaba za mu wuce shi ne ko dai za a ce musu wani abu
to kila shi wanda ya rubuto kila bayyana ran da aka yi bayani to ya aka yi bai iya wankan ma kuma ya iya janaban da wankan janaba da wankan biki in mace ta haihu jini ya tsaya da wankan al'ada duk iri guda ne da wankan juma'a da wankan shiga musulunci da wankan da ake a jidda in za a ɗaura harami zuwa makka da wankan da ake ranar sallar idi duk wankan iri guda ne niyya ne ya bambanta duka abun da ake bukata a samu ruwa mai kyau in ma cikin ƙwarya in ma cikin kwano in ma cikin roba in ma cikin buta sai a aje ruwan amma da zaune ake wankan ko a tsugunne sai a karkata shi dukkan wanka ba a so ka yi tsirara amma na janaba dole ne a yi shi tsirara domin annabi sallama shi in zai wankan janaba kai yake fara wankewa amma daga baya sai malamai suka ce a'a karen da ya cizo shi ake kamawa eh to ba kai za a fara ba don ba ruwan kai to in ka zauna sai a wanke hannun nan daidai nan ake wankewa so uku sai a wanke nan so uku to yana yiwa kwaryan buɗaɗɗe ne ko kwanon buɗaɗɗe ne to sai ka sa hannu biyu sai ka ɗebo ruwa sai ka wanke ma baina surati wa rukubati abin da ke tsakanin cibi da gwiwa dama nan ne yayi kamun nan ake fara wankewa tukuna idan aka wanke aka fidda dottin da ke wurin to sai a yi niyya na waitun gusulul janaba ta fardan rafa'ul hadath al askar wal akbar na yi niyyar wankan janaba wajibi in ɗauke dotti karami da babba niyyar da ake kenan to sai ka ɗaya musu uku sai ka zuba daga cibi zuwa gwiwa ka wanke ko ina kana iya ka tsugunna ka yi yunkuri kamar za ka yi bayan gari ka wanke duburan domin duk inda gashi yake a rage bolon nan duk inda gashi yake janaba na taba wurin akwai janaba sai an wanke ko ina so uku zaka wanke to sai ka yi alwala so guda guda guda guda hannu ɗaya nan ɗaya baki ɗaya hanci ɗaya ka shashafa ko ina to sai ka sake sa hannu biyu ka ɗebo ka zuba a kai sai ka wanke kanka so uku malamai sun ce mace ba za ta kwance kitsonta ba domin idan ruwa ya taɓa asalin gashin ya wadatar ma gashin to sai a wanke kai so uku bayan an wanke kai so uku sai a sake sa hannu biyu sai a ɗebo sai a zuba hannun dama a wanke har ƙasa amma nan sai an tabbatar da hannu ya kai in hannunka bai kai ka samu ragga ko ka samu kyalle mai kyau ka sa cikin ruwa ka goga a bayanka don ko ina sai ya samu ruwa to sai ka wanke na hannun dama har zuwa kafa sai kuma ka wanke na hannu hagu shi ma har zuwa kafa so uku to idan kai namiji ne kai haka hannunka bai taɓa zakarinka ba alwalanka na nan ka je ka yi sallah amma in hannu ya taba zakari alwala ya lalace amma wanka yana nan ka je kai alwala kai sallah amma ita mace ko hannunta ya taba gabanta alwalanta bai walwale ba sai in ta shigar da yatsunta a cikin farjinta shi ya bata alwalanta saboda haka ita tana iya zuwa ita ma ta yi sallah da wannan alwala haka ake wankan janaba haka ake wankan haila haka ake wanka in jinin haihuwa ya dauke da sauran wankan ma kowane iri
Allahu akbar takbir Alhamdulillah Allah saka alkhairi wannan ma yana tambaya cewa malam yana kyau sa zobe a hannun kusa a hannun tuna ga hannu da yake nufi hannun dama ku hannu dai yana kyau sa saka zobe yana da kyau don ma yana da su ga su cikin hannu na hagu da uku eh manzo Allah sallama shi ma yana sa zobe ai lokacin da ya hijira daga Makka ya dawo Madina sai sai na umar suka ce ya rasulallah ya kamata sai ce a rubuta wasiku a aika masa nakunan gargajiya sai aka ce ya rasulallah ya kamata a yi maka stamp bai kamata kai wasiƙa ba stamp ba to sai aka yi masa zobe mai faɗi sai aka rubuta la ila illallah muhammadu rasulallah to zobe yana sa shi kuma zobe na walƙiya da ya yi wafati aka naɗa sai na abubakar halifa sai aka ɗauki zobe aka ba abubakar yana sawa a hannunsa da ya yi wafati shekara biyu da wata biyu ko shekara biyu da wata uku da ya wafati sai aka nada sai na Umar sai aka karbi zobe aka ba sai na Umar Umaru ya sa hannunsa Umaru ya yi shekara goma sha biyu da wata biyu tare sai na Umar ya rasu da aka nada sai na Usmanu sai aka ɗauko zobe aka ba Usmanu Usmanu ya samu shekara hudu shekara takwas ya yi yana da shekara hudu sai ya zauna bisa wani rijiya da ake kira Bi'rul Abis Bi'rul Aris sai ya sa kafafuwarsa cikin rijiya yana zaune yana kallon rijiya sai zobe ya cire hannun shi sai fada cikin rijiyar aka shiga aka kwashe ruwan aka nemi zobe aka rasa daga ranar nan sai na Usmanu bai zauna lafiya ba aka kashe shi saboda haka ana sa zobe ya halatta in dai bai da hoton gunki
alhamdulillah Allah saka alkhairi wannan na cewa wai menene hukuncin duk uban da bai ba wa ƴaƴansa tarbiyya ba
uban da bai ba ƴaƴansa tarbiyya ba a to wannan ai sakamako shi za a tambaya don shi ma bai ji daɗi ba don ya san bai jin daɗin su ai saboda haka ya kamata a tarbiyantar da ƴaƴa kai ma ka ji daɗin su duniya ma ta umfana da su ai mu nan bisa tarbiya iyaye mu muke tafiya kuma gashi an tawa na saurare mu idan ba mu samu tarbiyan kwarai ba ai ba wanda zai shawa mu kowa in ya tarbiyantar da ɗansa sai kaga ana shawar ɗan sai kaga ana ce ai ɗan mu ne amma in ya lalaga ɗan gidan wani ne wallahi ɗan wani ne saboda haka kowa tarbiyanta da yayansa ka koya musu sana'a ka ba su ilimi na boko da na zamani na zamani da na addini kada tsaya guda kada ilimin boko ba na mamadiya kada ilimin mamadiya ba na boko a hada biyu a ufa na duniya da lahira
alhamdulillah la saka alkhairi ita mana kuma cewa akram wallahu ka mutane suka je farauta haka daji kuma da nisa su biyu to Allah sai ma gudan rasuwa wanda yake kafin a ce a zo a samu su koma gida ba karɓar aiki ba ne wai shi mutum gudan ya zai yi eh sai ya yi ƙoƙarin in akwai ruwa ya mai wanka in babu ruwa ya mai taimama sai ya yi mai sallah sai ya gina rami ya binne shi shi kaɗai sai mai jana'izan kada ya bugawa haka nan eh zai yi ƙoƙari ne in akwai ruwa ya mai mai wanka in babu ruwa to ya mai taimama ya zuwa nan zuwa gaban hannu nan zuwa nan gaban hannu ya shafa huskan sai dan shafa masa kafahuwa sai ya gilma shi sai mai sallah kabara hudu in akwai abin gina sai ya gina ramin sai turbude shi yayi mai jana'iza sai ya dawo gida amma ka san hukuma ba ta yadda za a ce shi ya kashe shi da kanshi ya binne ga rabe musu ga wannan su je su gani alhamdulillah Allah saka alkhairi wannan na tambaya cewa mutum ne ya dauki azumi da janaba kamar ranar farko haka waya azumin nashi yake janaba bai bata azumi in dai ba da azumin aka jawo janaban ba misali yanzu kai sahur karfe uku ko karfe hudu karfe hudu dai kana iya saduwa da matanka ko so nawa ne kana nan kana abinka amma ka kuskura rana ya fito ka gama kafin rana ya fito to da ka gama sai ka kwanta kai kwana baka yi wanka ba sai da safe karfe goma to in ka tashi sai kai wankan janaba kai sallah azumin kana nan amma kada ya zama to da rana ka jawo janaba in ka ja janaba da rana ka bata azumin kuma ba za ka ci komi ba sai rana ta faɗi kuma bayan sallah za ka raka gudan nan kuma za ka ranka na wata biyu jere da juna
alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi a karfin lawan ya ce na tambaya wai shi mai yawan sha'awa ne saboda ka kuma lokacin azumi ya yi to yana tare azumi yana iya kamar sumbanta ko rungumar matansa ya ɗan ji dama-dama kafin ya sumbance ta ko kuma ya rungume ta kafin rana ta faɗi
shin tambayan ko dai na mai tambayan ne to shi mai shawa kuma zai zo su muje daga azumi ai ya bata azumin ai abinda a shawara rinka wuni daji kada ya zo gari sai karfe shida da rabi ah to shi in ya sumbuce ai sai da Aisha ta ce manzo Allah sallama ya yi alwala zai je masallaci sai ya juya zai je masallaci sai ya dawo sai ya kistinta ta ce amma wa ke iya rike zuciyar shi kamar da annabi ke rike nashi akwai ne wannan mukami ne na annabi da sauran manyan bayan Allah amma kai kana da yawan shawa kuma ka zo ka sumunce ta in kai mazi azumi ya lalace in kai mani azumi ya lalace karshen ta kuma ta hika bala'i ita wani sumuntan ka bata mata rata azumin gaba daya kuma kila ba ta gaya maka saboda ka gara ma ya rinka wuni inda ba ta ganin shi bai ganin ta ya aiko da cefadin gida
assalamu alaikum malam alhamdulillah saka alkhairi da tambaya kusan na karshe yana cewa shi ne ke da mata to ita matan mawadaciya ce tana da kuɗi sosai tana da dukiya sosai to sai shi ya kasance shi da yake ko na ko yake shi ko gadi yake yi to sai kasance zai ba da cefane in ta tamba ta ce a to ke mai kuɗi in ne ba abin gaba mai yana rashin tausayi ba mai yana tamba na kuɗi ga motoci ga gidaje ne da ke gadi sun zai tamba da kuɗi saboda aje aje ayi aje Allah sa albarka wai ya wani hukunci yake a baya da gaskiya ai ko ita ce dangote cinta da shanta na kan shi sai in ita ta ga dama tuna mai gaji ne ta ce ta tuna baka da komi bari ni na dau nauyin ci din amma ba ta dau nauyi ba hakkinta ne dole ne je yayi gadin ya karbo kuma ya kawo mata amma ita ma dai tana da imani kan mai motoci zai tsaya jiran kuɗin mai gadi ita ma ya kamata ta tausaya mishi musamman makila suna da yaya saboda haka in ta ciyar ta samu lada in kuma ya bata ciyar ba shi kuma dole ciyar da ita alhamdulillah ta bata karshe shine cewa yana tambaya cewa karfan lahu wai shi ke da mata amma da zaran zai kusance ta sai ta ce sai ya kawo ko balangu ko tsire ko kullum haka ne ran da shi bai da tsire to can ba zai gane komai ba
wai ina ina irin mutanen nan na Nijar da ake kira buzaye to shi ne yazo sai aka ce mishi buzu in kaga wancan imaye ne da yazo sai ce sannu kwadai to wannan mata ita ce sannu kwadai to ita kawai ba ta da guri sai balango da tsire to kuma in bai kawo baran nan da shi da wanda ya kwana masallaci duk daya to abun da za a yi ita ta yi haƙuri don wannan bai cikin sharɗin aure mace ta hana kanta ga namiji tana lafiya lau bala'i ne gara ta shiga wuta ta zauna don annabi ya ce Allah zai tsine mata mala'iku za su tsine mata dabbobi za su tsine mata to idan Allah ya tsine mata ai sai ya yi mata azaba kenan don haka matar da ke irin wannan tabari baya da kyau shi maganan balango ko tsire ko ba ranar kwanan ta bayan tana da bukata ta sashi ya kawo in yana da hali in bai da kuma a yi masa hakuri amma in abin ya koma balango da tsire ina sadaki shi ina sadaki ya gama aiki kenan to ran da sarkin fawa bai yanka ba kuma yana da bukata kaga zai je saci akuya wani abin bai yi ba kenan na musallan da za a yi jama'a za ku yaƙuri ina zaton kilan Allah da gobe karatu mu zai shiga inda muke so mu shiga inda muke ce za mu yi muku bayani akan waya in Allah ya na'am wa man salla lailatul saniyati ashara min shahr ramadan wanda ya salla dare yau a cikin watan ramadan ashara raka'atin raka'a goma gobe kuma Allah ya da insha Allah da na zo ku tuna ne ina so yi muku yakin haibara manzala sallama ya zo makka yaki makka ya zo daga nan abin bai yi ba lokacin sai kwashi tawagan sai kai haibara kuma abin yadda ya kasance a haibara za mu yi muku bayani don nan ne za ka san cewa wane ne sayyidina ali da irin bala'in da sayyidina ali ya shuka a haibara kofa ne mutum saba'in sun gaza bude shi amma da hannu guda bude kowa saboda bala'i kuma kuma ranar da yawan na abin kwanan shi uku bai ci koyi bai sha koyi ba sai Allah kai mu gobe kanun labaran ne na'am wanda ya sallah yau ashara raka'atin a ba yawa raka'a goma kawai
ya karawa fi kullu raka'atin fatihatul kitabi marratan kowane raka'a zai karanta fatiha daya wa qul huwallahu ahad sitta marratin qul huwallahu kafa shida raka'a goma fatiha daya qul huwallahu shida shida shida so goma nawa kenan sittin kenan ko to qul huwallahu sittin sallama biya
adahu Allahu qasaran min az-zahabi wal miski wal zafaran tarkashi wayin kai wannan sallah Allah zai baka gidan sama ofciya a cikin aljanna na zinari da lu'ulu da murjan ofciya
wa da wallahu mi'ata hurul in
a wannan sallah dole ma a yi shi wai Allah zai baka yan mata hurul in guda 100 luka luka
wa kullu minhunna laha jariya kaga na bisa mashin nan ba wanda bai sallar nan yau
wa kullu minhunna laha jariyatun wai yan matan nan kowace guda tana da koyanga wa kana fil jannati rafiqa ibrahim kuma wai cikin aljanna zaka zama kokin annabi ibrahim wa muhammad habibullahi hadda ma manzon Allah kuma zaka zama kokin manzon Allah
salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ajma'in na'am salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ajma'in ai ai su gayu wai ba sai an ce su zama kokin annabi a'a ai tsayin su nan kawai za a ba su yan matan nan dari sallan yau kowa zai yi shi ne sannan ga makwabtaka da annabi ibrahim ga makwataka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bonus din yayi yawa na yau
sama qara'u ya halimu miya halima ya halimu o ya halimu na zo ya halima je tun za ka fara kiran wai in ka ga masala za karanta ya halimu ya halimu guda ɗari in ka mance kowane sunan Allah da ka tuna ka kira kawai muna kyakkyawan addu'a da roƙon arziki mai yawa da lafiya da albarka ga wanda ya kawo mana wa'annan butoci kofa mu buɗe ne na tabarma muna ta kukan neman sadakan tabarma saboda sallah da wazifa da buta ga buta ana kawo mana sura tabarmi a taimaka saboda alfarma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu samu abin da muke sallah da shi muke wazifa da shi an yi muna ne don martaban manzon Allah kuma idan aka ba da shi muna nan muna amfani da shi har shekara ya dawo kuma kafin shekara ne ya dawo duk ladan da aka samu tare da kai za mu samu in mun yi sallah an ba mu lada saba'in kana ɗakin ka kwance ka mamance da ka ba mu tabarma sai an baka ladan nan saba'in ko kana lahira ne sai an baka kuma kana iya kai ma mahaifinka ko mahaifiyarka sadakan tabarman Allah ina da mahaifi lahira na ba da tabarman nan sadaka gare shi to da duk muka yi ibada yana kabari za ka mai ladan kuma kai baka da abun da za ka mai da shi wannan saboda haka muna neman taimakon tabarmi saboda darajar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya zauna da gari mu lafiya Allah ya kare mu daga dukkan bala'i Allah ya kare mu daga dukkan musiba Allah ya raba mu da fitina kowane iri Allah ya raba mu da musiba kowane iri Allah ya gafarta mu iyayen mu da iyaye iyayen mu Allah ya gafarta mu malaman mu da malaman malaman mu Allah ya gafarta mu shahunan mu da shahunan shahunan mu Allah na roke ka Allah wannan bala'i da Najeriya ke ciki Allah ka yaye muna Allah wannan musiba da Niger ke ciki Allah ka yaye muna Allah wannan fitina da kasan barku ke ciki Allah ka dauke muna Allah duk inda ake sace sace mutane Allah ka kawo karshen shi Allah ka kawo karshen shi alfarma manzon Allah Allah ka zauna da mu lafiya Allah masu wannan aiki ko ni girman su a gwamnati Allah ka tona asirin su Allah in masu kudi ne Allah ka kare arzikin su Allah in talakawa ne Allah ka tarwatsa gungun su Allah ka ba mu lafiya ka samu zauna lafiya kasan mu Allah ka samu zauna lafiya alfarman wannan wata muna ma ciyaman ɗinmu addu'a kullum alhaji suman bazabar mai gashi tare da mu a yi masa rasuwa wan sani mu yi masa addu'a kuma ko yanzu mu karanta ma wannan kulfu Allah kafa uku Allah ya ji kansa Allah ya rahamshe shi mu ma Allah ya sa mu cika da imani kiyama muna maka addu'a Allah ya kama maka Allah ya dafa maka Allah ya iya maka ina yi ma vice chairman Usama addu'a ya taimaka mana a cikin wannan tafsiri Allah ya saka masa da alheri mukamin da yake nema kuma Allah ya bashi mukamin kuma za mu yi mai addu'a kullum Allah ya bashi mukamin ina yi ma Hadiza addu'a ta Kaduna da ita da yannenta da kannenta da mamansu sun aiko muna da taimako diyan marigayi mai martaba Sanatu Halif Dan Turo da take a Kaduna sun aiko muna da taimakon su akan wannan tafsiri daga Kaduna ta ce kuma a yi ma mamanta addu'a to maman Allah ya ba ta lafiya Allah ya kiyaye ta Allah ya kare ta sannan ita ma yarinya muna mata addu'a Allah ya wadata ta da ita da sauran ƴan uwanta baki daya muna ma mai martaba barista sani haliru sani addu'a mai martaba sarkin bargu yana london shi ma alkawalin da ya muna na spikoki ya cika alkawalin an kawo mana spikokin a yau allah ya saka ma sarki da alkhairi allah ya kiyaye sarki allah ya kare shi allah ya tsare shi allah kuma ya maido shi gidan shi lafiya allah ya sa iske iyalansa lafiya allah ya tsare masa masarautarsa allah ya kare masa kasarsa alfarma manzo allah duk waɗanda suke mana hidima a cikin wannan tafsiri Allah ya saka musu da alheri Allah biya bukatun su alfarman manzon Allah duk wanda ya taimaka mana Allah ka san shi Allah ka saka masa da alheri Allah duk wanda ke nan yana da bukata Allah ka biya bukatun alfarman manzon Allah muna yaba uban malam shaibu addu'a kullum muna tare da shi limamin dogon gari Allah ya kara masa lafiya Allah ya saka masa da alheri ina ma kwamitin tafsiri na addu'a suna taka rawan gani kullum Allah ya saka masa da alheri dukkan bukatunmu da mu da su Allah ya biya sannan ina ma ‘yan kabo-kabo addu'a Allah mai da mashin mota, mota ma tirela, wanda bai da Allah ya bashi, wanda ke da kuma Allah ya ƙara muna, mata ina muku addu'a Allah ya ba ku lafiya, Allah ya ba ku lafiya, Allah ya ba ku ladan da ake samu cikin wannan ibada, kuma Allah ya ba ku arziki na zama lafiya da haihuwa da haihuwa da haƙuri duk Allah ya ba ku shi kuɗi kan Allah ya ba maza su ji daɗin duban ku Allah shi haka alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah wadata mu Allah ni'imta mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu uwa mafiyarta ta rasu mafiyar ko to an ce mafiyar Hadiza da baban sun rasu to Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su muna musu addu'a Allah ya gafarta musu wannan su yi mana taimako a cikin wannan hidima kuma duk wanda ya taimaka mana taro kwabo Allah ka san shi Allah kai mai wanda yake so Allah wanda aka mata sunan su da wanda ba an mata ba Allah ka san su Allah ka biya bukatun su muna ma sanatu har rudan turo addu'a namiji uban maza Allah ji kanshi Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya gafarta masa Allah ya gina masa gida